الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar saduwa a yau wannan yammaci na alhamis takwas ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 a yau za mu tashi farkon suratul inshiqaq mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا سورة الانشقاق سورة مكية لكي دا آيوي إشيرن دبيا حديث يازو أشكن صحيح البخاري دا صحيح مسلم عن أبي رافع قال لقى أبي رافع يجي صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه أبي رافع يتي صليت مع أبي هريرة العتمة ناس التي صلى الليشاء إتتي العتمة ترد أبي هريرة فقرأ إذا الشم إذا السماء انشقت سيكرنت إذا السماء انشقت فسجد سيي سجدا فقلت سينتي لشي ما هذه مي هككما قال سيتي سجدت بها خلف أبي القاسم ناي سجدا دون سورة bayan baban alkasim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqaw yace ba zan gushe ba zan rika yin sujada yayin da na karanta wannan sura har sai na hadu da manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi haka imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an abi an abi salama bin abdurrahman daga abi salama bin abdurrahman anna aba hurairah qara'a lahum lalle aba hurairata radiyallahu anhu ya karanta musu idha sama'un shaqqat wannan sura kenan fasajada fiha sai sujada a cikin ta daidai inda ake yin sujada falamman sarafa lokacin da ya kammala sallah akhbarahum ko lokacin da ya kammala karanta ta akhbarahum sai ba su labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajada fiha lalle manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi shi ma yayi sujada a cikin wannan sura yayin da yake karanta haka imamu muslim ya fitar daga da hadisi da ashabus sunan hadisi daga ata ibn mina an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah radiyallahu anhu yace سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك mun yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura ta idza sama'u shaqqat sannan kuma da iqra bismi rabbika kenan suratul a'la bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace idza sama'u shaqqat idan sama ta tsatsage ta daddare ko ta bude yayin da mala'iku za su sakkowa daga cikinta wa idhal ardu muddat ita kuma ƙasa idan aka shimfiɗa ta aka buɗe ta ko wa adhinat li rabbiha wa huqqat afwan nake da tare aya ko wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa adhinat li rabbiha sama adhinat li rabbiha za ta je umarnin ubangijinta ta yi aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya fore ta da shi wa hukkan kuma ta cancanta ta zartar da da umarnin ubangiji madaukakin sarki wa idan ardu muddat idan ƙasa aka shimfida ta aka bude ta wa alqat ma fiha wa takhallat ta fitar da duk abin da ke cikin ta ta jefar da shi wa takhallat ta waye gari babu komi a cikin ta shine wa takhallat kenan asbahat khaliya ta waye gari babu komi a cikin ta ƙasa za ta fito da duk abin da ke cikinta matattun cikinta ababen da aka taskance cikinta na arzika da komai za ta fitar da su a fili ya zaman to babu komai a cikin cikin ƙasa ina fata mun gane shine wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha za ta ji umarnin ubangijinta ita ƙasa wa huqqat kuma ta cancancanta ta bi umarnin ubangiji madaukakin sarki ya ayyuhal insan ya kai mutum innaka qalihun ila rabbika kadhan famulaqai nan mutum suna ne na jinsi nau'i kenan na mutum wanda suka kafirce mu Allah suka kangare mishi ya ku mutane wanda kuka kangare mu Allah kuka kafirce mishi ko ku ya ku mutane gaba ɗayan ku innaka kadihun ila rabbika kadha lalle kai kakan yi aiki matukar aiki ga ubangijinka madaukakin sarki famulaqihi kasancewa tabbat zaka hadu da aikin da kake aikata bi ma'ana kadih mutum da ke kokarin yin aiki da iya himmarsa domin ya cimma wani abu kenan kowane mutum daga cikin mutane yakan yi aiki tukuru sawa'un na alkhairi ko sawa'un na sharri a ƙarshe dai famulaqihi aikin nan da ka aikata zaka haɗu da shi gobe alkhairi ko kuma za ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki ya maka sakamako akan aikin da kake aikata fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma duk wanda aka basa kitabahu bi yaminihi littafinsa da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da sannu za a masa hisabi hisabi mai sauki abinda ake nihi da hisaban yasira shine Allah maɗaukakin sarki zai ba sa littafinsa da hannun dama sannan a bujiro masa munayen aikinsa da ya aikata a gwada masa sannan a ce an gafarta maka ba tare da bin diddigin munanan ayyukan da ya aikata ina fata mun gani don duk wanda aka ce a mahisabi bi diddigi ɗaya bayan ɗaya to babu wanda zai tsira daga cikin bayan Allah shi yasa Imam Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim hadisin Aisha Allah ya rada ita kada take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutane Allah subhanahu a gare shi yace laysa ahadun yuhasabu illa alaka babu wani daya wanda za a bi diddigi cikin ayyukan da aikata na banna illa halaka face sai ya halaka imana kawai abinda ake yi sauƙaƙawa ne ake قالت سي عائشة تتشي بيان النبي يتشي هكا قلت يا رسول الله سينتشي يا مائكين الله جعلني الله فداك الله يسنيان أمس إنفانسك أليس يقول الله عز وجل shin ba Allah madaukakin sarki yake faɗa ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasibuhu fa sawfa yuhasibuhu hisaban yasira ba Allah ke faɗa ba duk wanda Allah ya bashi littafin sa da hannunsa na dama fasofa yi hasabu hisaban yasira da sannu za a masa hisabi mai sauki za a masa bincike mai sauki kada sai annabi ce da ita za ka al'ardu yu'radu wannan abin da ake nufi za a bujiro ne da aikin kamar za haka za a bujiro mishi da aikin nan ba wai za a bi aikin diddigi ba ɗaya bayan ɗaya wani kishin hisaba halaka annabi ce duk wanda aka mishi diddigi cikin hisabi ya halaka ina fata mun gane kenan za a zo maka ne da ayyukanka na sharri bayan ayyukanka na alkhairi an san ka tsira an riga an baka takarraka da hannun dama sai an nuna maka munanan ayyukan da kace ga abin da kake ga abin da kasance kana aikata amma shi ka an yafi maka shikenan sai ka tsira amma da za a bi ka ɗaya bayan ɗaya rana kaza a wata kaza lokaci kaza ka ai aka fara jera maka munanan ayyukanka sai ka yi tsammanin babu kai babu tsira gobe ɗaya to kenan za a dan bujuro maka su ne sai a maka afuwa sai a wuce ana dan duba takar mutanen kirki kenan a dan duba takarda haka an duba sai a ce to wuce babu matsala ina fatan mun gane ko nan a duniya idan iko suka tare ka akan wani bincike in suka ga damar su tsananta maka da kaga suna biyan takarda bayan takarda a ba wanga ya duba ya ce ba wancan ya duba to karshe zaka sha wahala kenan amma da an zuba takardun ka takardun wani ne haka sai ya ce ba shi takardun shi kai ka san da an matsa da akwai matsala a ciki a nan duniya kenan to bale gobe alkiyama kuma bale wanda zai hisaba a ce Allah ne madaukakin sarki wanda babu wani abin da ke boyuwa a wurin Allah karami ko babu imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu tabarani da sanadi mai kyau hadisin aisha aisha ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da manci Allah su tabbata a gare shi yana cewa fi ba'd salatihi a cikin wani shashi na sallolin shi Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mini hisabi hisabi mai sauki falamman sarafa lokacin da ya kammala sallah qultu sai nace da shi ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah mal hisabul yasir menene hisabi mai sauki saukaka qala sai ya ce da ita an yunzara fi kitabihi fayutajawazu lahu an kawai a duba littafin sa sai a wuce da shi a ce amshi wuce shine hisabul yasira ina fata mun gani ana duba takarrarka ga abin da ke kisa ce to burba da fi wuce a ga maka hisabi hisabi mai sauki sai annabi ya ce da ita innahu man nuqisha hisab lalle fadda lamarin yake duk wanda aka tsananta ma hisabi bincike da kididdiga ya Aisha yaki Aisha yawma idin a wannan rana ta alqiyama halaka to wannan mutanen zai halaka kenan duk wanda ya aikata aiki na gari daga cikin wanda za a ba su littafin su da hannun dama to za a masa hisabi hisabi mai sauki a bujuru mishi da ayyukansa ba sai an tsaya an tantance an bi diddiga ayyukansa wa yanqalibu ila ahlihi masrura sannan ya juya ya koma zuwa ga iyalin da aka tanada mishi a cikin gidan aljanna masruran yana mai farin ciki da murna da jin daɗi wa amma man uti kitabahu wara zahari amma wanda aka ba sa littafinsa ta bayan bayansa malamai suka ce za a soka masa hannunsa ne koma baya hannunsa na hagu sannan a damƙa masa takararsa da hannunsa na hagu fasaufa ya da'u subura to wannan zaka ji yana kiran ya halaka ta na shiga uku na lalace yau ko ba kyau kenan abin da zai dinga faɗa kenan a gobe na kiyama wa yasla sa'ira sannan za a jefa su a cikin wutar sa'ira ya ɗanɗana kunarta da zafinta innahu kana fi ahlihi masrura saboda shi ya kasance fi ahlihi a nan gidan duniya masruran yana farin ciki yana alfahari ya ki ya bi gaskiya ya yi imani da Allah madaukakin sarki innahu zanna allan yahur kuma shi lalle zanna ya tabbata yana da yakinin cewa allan yahur ba za a tashe shi bayan mutu ba bayan ya mutu aje da shi gaban Allah amshi hisabi bal inna ko bala inna rabbahu kana bihi basira bala duk ba haka bane ba inna rabbahu lalle ubangiji shi madaukakin sarki kana bihi basira ya kasance dangane da shi basira mai cikakken ilimi ne zai zo da shi zai kama shi na tashin kiyama zai masa hisabi akan ayyukan da yake aikata sai Allah ya ce fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha ittasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله مدعوك جنسر كيتي فلا أقسم بالشفقة فلا أقسم أي إنا رنسوا بالشفقة da wannan launin da ke bayyana bayan faduwar rana bayan sallar magarba kenan dab da sallar nisha Allah ya ce ina rantsuwa da wannan ashafaq kenan wanda ashafaq wani launi ne da za ku gani bayan rana ta faɗi wanda wannan launin bacewar shi alama ce ta shigar lokacin nishadi karewar shi alama ce ta ƙarshen lokacin magarba zababbe ina fata mun gane Allah ya ce ina rantsuwa da wannan lokacin wallaili wa ma wasa ina rantsuwa da dare wa ma wasafa da duk abin da dare ya tattare ya haɗe wuri guda ina fata mun gane saboda da shigowar dare ne komai daga cikin halittu yake komawa a inda yake a matsugunansa shi yasa Allah ke rantsuwa da dare da duk abin da dare ya tattare gaba daya na tauraru da makamantansa daga cikin sauran halittun Allah wal qamar idza tasaq sannan Allah na rantsuwa da wata idza tasaqa idan ya cika ya kewaye ya kai kwanakan hasken shi kenan ina fata mun gane irin kwana goma sha uku sha hudu sha biyar Allah na rantsuwa da wannan yanayi latarkabunna wannan shine jawabin rantsuwa latarkabunna tabaqan am tabaq tabbat ku mutane wallahi za ku samu kanku akan yanayi bayan yanayi shine tabaqan an tabaq yanayi bayan yanayi kenan za ku samu kanku hali bayan hali hali na rayuwa hali na mutuwa hali na talo mutane bayan sun mutu hali na rabi mutane tsakankanin 'yan wuta da tsakankanin 'yan aljanna imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabut tafsir daga cikin littafinsa ingantacce inda hadhihi al-aya daidai wannan aya daga mujahid yake cewa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la tarkabunna tabaqan an tabaq za ku samu kanku hali bayan hali hakaza qala hadha nabiyukum sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabin ku tsira da mutu Allah sabbata a gare shi ya fare ta kenan za ku samu kanku ku mutane hali bayan hali hali na yalwa hali na tsanani hali na jin daɗi hali na murna hali na samun hali da hali na talauci da makamantansu lafiya da rashin lafiya haka za ku samu kanku a cikin tsawon wannan rayuwa da tarkabun na tabakan an tabak fama lahum la yu'minun me ya same su ne ba su yi imani da Allah me yasa ba za su yi imani da manzon Allah ba me yasa ba za su gaskata alqur'ani mai girma wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun idan kuma aka karanta musu alqur'ani mai girma la yasjuduna ba sa yin sujuda dan girmama Allah madaukakin sarki kaga daidai nan daidai nan ne idan mutum ya zo yana karanta ta ake so yayi sujada saboda an yi wata alama da ke nuna sujada ake yi daidai wurin ina fatan mun gane to menene hukunci wannan sujada wajibi ne ta yadda in baka yi ta ba za a rubuta maka laifi ko ko mustahabbi ne ta yadda in ka yi ta kana da lada in baka yi ta ba ba ka da laifi ko guda kai asarar ladan kawai malamai suka ce mustahabbi ne in ka ga dama sai ka yi yayin da kake karantawa haka aka fi so ka yi in baka yi ba kai ba mai laifi bane a wurin Allah madaukakin sarki ina fata mun gani balil ladina kafaru yukazzibun bal barsule alladina kafaru wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki yukazzibuna suna karyatawa wallahu a'lamu bima yu'un Allah shine mafi sani dangane da abin da suke boyewa a cikin zuciyarsu Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa bashirhum bi azabin alim ka musu albishir da azaba mai radade illa alladhina amanu wa amilus salihat sai fa wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada cikakke ba wanda yake tawaye ba ko wanda za a rage shi wannan shine karshen wannan sura mai albarka kai tsaye za mu shiga suratul buruj suratul buruj sura ce makkiya da take da ayoyi guda goma sha biyu Allah ce ayoyi shirin da biyu kan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Imam Nasa'i ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an Jabir ibn Samura daga Jabir dan Samura annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'asr bi was-sama'i dhati al-buruj was-sama'i wat-tariq wa nahwuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta a cikin sallar azhar da sallar la'asar da was-sama'i dhati al-buruj da kuma was-sama'i wat-tariq yayin da yake sallake a rakawoyi in bayan farko da ake karanta sura in ya karanta fatiha sai ya karanta wassama'i zatul buruj da wassama'i wattarika da makamantansu daga cikin surorin da suke kama da su bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki ya ce wassama'i zatul buruj ina rantsuwa da sama zatul buruj ma'abuciyar tauraro Abdullahi dan Abbas ya ce al-buruj su ne annujum tauraru kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sanya a cikin sararin samaniya burujan tauraru kenan alburuj abinda ake nufi da shi a daidai wannan wurin tauraru Allah na rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraru masu girma a cikinta wal yawmil maw'ud Allah na rantsuwa da wannan yinin da aka muku alkawarin zai faru shine yinin tashin alkiyama wa shahidin wa mashhud sannan Allah yana rantsuwa da shahid da kuma mashhud Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daidai tafsirin waɗannan ayoyi an abi hurairata qala daga abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da manci Allah su tabbata a gare shi yace al-yawmul maw'ud yawmul qiyam abinda ake ce mishi al-yawmul maw'ud shine yinin tashin al-qiyam wal yawmul mashhud yawmu arafa abinda ake nihi da al-mashhud kinnan wa shahidun wa mashhud shine rana arafa ran da musulmi suke taruwa a arafa wa shahidun wa mashhud yace wa shahidu yawmul jumu'a abinda ake nihi da shahidkin nan shine ranar jumu'a qala sai yace wa ma tala'at ash-shamsu da dai rana bata ta fitowa ba wala gharabat bata taba faduwa ba ala yawmin afdala minhu akan wani ne da yafi wannan yinin na ranar juma'a da dai rana bata taba fitowa ba akan wani yini ko ta fadi akan wani yinin da yafi ranar juma'a falala auren Allah fihi sa'atu la yuwafiquha abdun mu'min a cikin yinin juma'a ko ranar juma'a akwai wani lokaci da bayar da za a yi bawa mumuni ya dace da wannan lokacin yadu Allah bi khair yana roƙon Allah da alkhairi a wannan lokacin illa stajaba Allah lahu ba ce sai Allah ya karba mashi addu'an nan da yake wala yasta'idu min shay'in illa a'adahu Allah min da dai ba zai nemi tsarin wani abun tsoro ba ko wani abin neman tsari sai Allah ya tsare shi daga wannan abin da yake neman tsari daga gare shi kenan shine fasara wa shahidin wa mashhud ina fata mun gani kenan wa shahid Allah na rantsuwa da ranar juma'a wa mashhud Allah na rantsuwa da ranar arafa qutila ashabul ukhdud qutila an tsine ma ma'abuta al ukhdud shine ramu da suka aikata ko kuma gada Abdullahi dan Abbas yace da kaji an ce qutila a cikin alqur'ani abinda ake nihi da ita tsinuwa Allah ya la'anci ashabul ukhdud ashabul hudud wasu mutane ne wanda a zamaninsu suka yi wani babban rami suka rura wuta a cikin shi suna jefa wanda suka yi imani da Allah a ciki wanda za mu zo mu ji labarinsu a cikin wannan suwa annari zatil waqud wuta ce suka rura a cikin wannan ramin nasu zatil waqud ma'abuciyar horuwa da kama idhum alaiha qut a wannan lokacin su da suka hura wutar alaiha qu'ud suna zamna akan kujeru suna kallon wannan wutar wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma su akan abin da suke ma masu imani na azabtar da su ta hanyar jefa su a cikin wannan wutar shuhudun suna nan suna kallo a gabansu ake yi ba wai 'yan gidansu suke sa su ce ku je ku kona wani ba ku je ku kona su wani a'a suna nan suna zaune suna kallo ana kone masu imani a cikin wannan mutum wa ma na kamo minhu ba abin da yasa suka musu azaba su masu imanin illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba ce kawai dan sun yi imani da Allah madaukakin sarki al-azizu maboyan sarki da yake galaba akan komai da komai al-hamid abun godiya subhanahu wa ta'ala allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ke da mulkin sammai gaba daya nashi ne shi kadai haka mulkin kasai gaba daya nashi ne shi kadai wallahu ala kulli shay'in shahid sannan Allah madaukakin sarki akan dukkan komai shahidun mai shaidan innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat lalle waɗanda suka fitananci mu'minnai maza da mu'minnai mata thumma lam yatubu sannan ba su tuba ga Allah madaukakin sarki ba falahum azabu jahannam suna da azaba ta wutar jahannama walakum azabul hariq sannan suna da azaba ta kuna bayan azaba wutar jahannam hadisi ya zo a cikin sahihin muslim da imamun nasa'i da kuma as-sunan a cikin sunan nashin Imam an-Nasa'i wa tafsir da tafsir na Imam an-Nasa'i da Ahmad fil Musnad Imam Ahmad ma ya kawo shi a cikin littafin sa Musnad kenan an Suhaib daga Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa gare shi yana cewa kana malikum fi man kana qablakum ada an yi wani sarki daga cikin wanda suka gabace ku wa kana lahu sahib kuma wannan sarkin ya kasance yana da bokansa kamar yadda kuka sani al'ada ta sarakai a da yanzu galibi za ka ga suna da gawartattun matsahunsu gawartattun 'yan tsumbinsu kamar yadda kuka san har yanzu ana yin wannan aikin shugabanni da duk wasu masu matsayi sun riga sun dogara ga 'yan tsubbu sun dogara da masahirta abin da suke gaya musu da shi suke aiki to wannan sarkin shi ma a da yana da wani gawartaccen matsayi falamma kabura lokacin da wannan matsayin nasa ya girma ya tsufa qala lil malik sai ce da sarki inni qad kaburtu lalle kamar yadda kake gani gashi na tsufafa fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihr shi yasa turo muni wani yaro in koya mishi tsahi da sihir so daga shi na girma yanzu nika iya in mutu a rasa wannan ilimin da wanda suke yin shi don haka a nemo mun wani yaro mai kwazo mai fahimta in koya mashi sihir fa ba'atha ilayhi ghulaman yu'allimu sai sarki ya tura masa yaro matashi dan ya sanar da wannan yaron sihir fa kana fi tariqihi idza salaka rahibun sai kasance yaron nan a duk lokacin da zai je wurin bokan nan kuma tsahi da ya koya mashi tsahi a hanyarsa akwai wani malami masanin addini mai tsoron Allah ba su hanyar shi faƙa'ada ilaihi wa sami'a kalama yaron nan idan ya zo ta hakan malamin nan sai ya zamna wurin shi ya shurari zancen malamin nan da wa'azin shi da nasihar da yake fa ajabahu sai wannan malamin ya birge yaron nan yaron nan ya ji daɗin malamin nan ya birge su fakana idan a tasahira marra bin rahib sai ya kasance kullum idan zai je wurin matsahin nan sai ya biya wurin malamin nan wa ka'a da ilayya zamna wurin shi shurare shi kullum haka yake kafin ya isa wurin matsahi sai ya zamna wurin malamin nan ya shurari karatu ya ji nasiha sannan ya wuce wurin wancan matsahi fa idza ata sahira daraba idan ya je wurin sahiri sai ya bashi kashi me yasa kai latti me tsaida ka fa shaka zalika ila rahib sai wannan yaron sai ya ba malaman nan labari ya ce ina son zamna wurin ka misali ina fa'idantuwa da ke to amma idan na je wurin boka can sai ya bani kashi a sanadiyan na yi latti mai ya kamata in yi kira faƙala sai malamin ya ce da shi idan ka shi ta sahira idan kana jin tsoron idan ka je sahiri ya baka kashi faƙul habasani ahali sai ka ce mishi a gida aka tsida aka bata mun lokaci a can wa idan ka shi ta halaka idan kuma kana jin tsoron iyalinka su gano hakan ko su ga me ya tsira ka kai ma baka zo gida da wuri ba fa qul habasa lis-sahir sai ka ce da su boka ya tsira shi ba ta mun lokaci can wurin koyon sihir fa bainama huwa kadhalik tsakankanin kullun yana haka ya je wurin malami ya shurara in ya je wurin boka ya ce mishi me ya tsira kai ce gida suka suka tsira haka gida suka tsira suka tambaye shi me ya tsira ka kai litti sai ce boka ya tsira yana ta yin haka nan idh ata ala dabbatin azima a ran nan kawai sai ya zo sai ga wata dabba mai girman gaske kada habasatin nas ta tsare mutane ta hana su su wuce faƙala sai wannan yaro ya ce a wannan yinin al-yawma a'lamu sahiru afdal aw min rahib yace to a yau zan sani tabbat tsakankanin malamin nan da matsahin nan wane ne ya fi auren Allah wane ne gaskiya cikin bin fa akhadha hajaran فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدعوة da ya ɗauki wannan dutse ɗan ƙaramin sai ce ya ubangiji idan al'amarin malamin ga shi ya fi soyuwa gare ka sama da al'amarin wannan matsahin ka kashe wannan dabba sai ɗan jefa wannan dutsen yana jefa wannan dutsen sai dabban nan zafa da ta mutu hatta madanna su mutane suka samu damar wucewa kaga a gaban mutane aikata ya ɗauki ɗan ƙaramin dutsen da bai kai kawo ba irin dutsen da ba zai iya kishi irin wannan dabban mai girma ba yana jefa sai wannan dabba ta mutu mutane sai suka samu suka wuce bayan wannan dabba ta mutu kenan fa'atar rahiba fa akhbara sai zo wurin malam sai baya wa malam labarin abin da ke faruwa ce ga abin da na aikata yau wata dabba ce babba ta tsare mutane ta hana mutane wucewa sai na ɗauki wannan dutsen na ce ya Allah in al'amarin malamin ga shi ya fi soyewa gare ka sama da al'amarin boka ya Allah ka kashe wannan dabba ya ce ina jifa wannan dabba sai ta faɗi ta mutu mutane suka wuce faƙala lahun rahib sai malamin ya ce da shi ai bunayya ya kai ɗana an taliyau ma afdalu minni kai kam a yau fa kafi ne ma kafi na ɗaukaka kafi ni matsayi bi ma'ana Allah ya bayyana wata karama a hannunka wadda ke nuna kai kafi ni matsayi a wurin Allah ka taba ganin a yanzu inda muridi ke hin shehu babu kullun shehu shehu ne diyan shi su gaje shi a matsayin shehu ne su ma ba yadda za a yi muridi ya wuce shehu duk yadda yake tsoron Allah wanda kuma ƙarya ce saboda wanda ya fi wani auren Allah shine wa wanda ya fi tsoron Allah wanda ya bauta da da'a wanda ya rige-rige wurin aikata aikin alkhairi Allah ya fi son shi sama da wanda ba shi ba ina fatan mun gane Allah yana duba ayyukan mutane ne ba matsayinsu ba ba kuma kayan da suke sawa ba malamin ya ce yaron nan a yau kai kafi ne kada balaga min amrika ma'ara ya ce ga al'amarin ka ya kai abin da nake gani a yau kai wannan yaro wa innaka satubtala amma ka sani za a jarrabe ka za ka samu kanka cikin jarrabawa fa'in ubtulita idan aka jarrabe ka fala ta dulla alayya to don Allah kakka nuna yi za ka shiga jarrabawa za a nemo ka manyan gari za su cafko ka in aka kamo ka karkace ni kakka nuna yi duk yadda za a yi karfa mu asiri karkace ka sannan wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa sai kasance wannan yaron Allah ya masa wani buɗi da falala ta hanyar ya iya warkar da makahu idan mutum ya zo baya gani da ya mai addu'a ya shafa shi sai ya dawo yana gani sannan mai ciwon albaras kuturu da makamantansu yana warkar da su da izinin Allah sannan kai sauran mutane ma irin matsalolin su na rashin lafiya na yau da gobe idan suka je wurin suna samun dama su samu waraka da izinin Allah fasami ajalisu malikin sai na hannun dama sarki ya ji labarin wannan yara kaga asiri zai fara tonuwa kenan manyan gari za su fara jin labari na hannun damar sarki shugaban garin shi kuma makaho ne a wancan lokacin sai shi labari sai kwashi kayan kyauta masu yawa ya je wurin wannan yaro fa'atahu bi hadaya kathira ya je mishi da kyaututtuka masu yawa faqala sai ya ce da shi ma hahuna laka ajma duk abin da kaga na zo da shi nan ya kai wannan yaron duka naka ne in an tashafaita ni da sharaɗin in ka warkar da ni ka bani lafiya faƙala siyarar nan ce da shi inni la ushfi ahadan ka sani ni ban warkar da kowa innama yushfi Allah Allah madaukakin sarki shi ke warkarwa fa in anta amanta billah ni kuma abin da zan gaya maka sharaɗi na shine idan kai imani da Allah wa da'awtu Allah ni kuma na roki Allah shafaka Allah zai warkar da kai fa'amana billah sai wannan na hannun damar sarki ya imani da Allah fashafahu Allah sai Allah ya warkar da shi fa'atal malik sai ya je gidan sarki ko gidan shugaba fajalas ilaihi kama kana yajlis sai ya zauna wurin shi kamar yadda ya kasance yana zauna fa qala lahu al malik sai sarki da shi yace da shi man radda alayka basarak wa yamidu maka ganin ka ya aka yi da kai makaho ne yanzu kana gani kaga hanyoyin tona asiri sun fara bayyana qala rabbi sai ce da shi a ubangiji na ne mai domin ido na ai kaga dama yaro ce mi shi sharadin ka samu lafiya kai mi kai imani da Allah ka musulunta ka shiga musulunci kenan sai ce ubangiji na mai domin gani na qala sai sarki yace yace da shi awalaka rabban ghairi yau dama kana da wani Allah banda ni ashe kana da wani Allah abun bauta banda ni sarkin shi ma yana da aushi shi ma Allah ne sai ce kana da wani Allah koma bayana wanda ba ni ba qala rabbi wa rabbuka Allah sai ce ka sani ubangiji na da ubangijin ka shine Allah yace ma sarki haka fa akhadahu fa lam yazal yu'adhibu hatta dalla ala al-ghulam sarki ya kama shi yasa aka yi ta azabtar da shi ana ba shi kashi sai da ya nuna wannan yara faji abil gulam sai aka zo da wannan yaron fa qala lahu al malik sai sarki yace da yaron nan had balaga min sihrika ma tubri'u al akmah wal abras yace sihirinka da asirinka da tsafinka ya kai wani yanayin da har an ce kana warkar da makahu kuma da mai ciwon albaras wa taf'al wa taf'al an ce kana kaza kana kaza kana kaza fa qala sai yace da shi inni la ushi ahadan yaro ya ce masarki ni fa ba ni warkar da kowa innama ya shiga Allah Allah shi ne ke warkarwa fa aka zahu sarki yadda muke wannan yaron yasa aka kama shi falam ya zali azibu hatta dalla ala rahib ya dinga ba shi kashi ana azabtar da shi karshe sai da ya nuna wannan malamin da ya koyi karatuwar shi wanda ya ce da yadda ta yi rantsi kanka nuna ne da ya sha wahala ya azabto sai ya nuna inda yake faji abin rahib sai aka zo da wannan malamin faƙila lahu aka ce da shi irje an dinik abinda ake so da kai kawai dawo akan addinin kanada ka zo kana bota ma sarki sarki shine Allah shine kawai ake so da kai a batun ka ce wani akwai Allah ba ba sarki ba babu wani sarki dawo akan addinin ka fa aba malamin nan yake fa da'a bi min sha sai sarki ya ce a kawo mashi zarto si na yankan katako fa wudi al minsharu fi fi mafarqi ra'sihi aka aza wannan zartu akan tsakiyar kan wannan malam fashakkahu bihi hatta waka shakka wannan sarkin yasa aka ja wannan zartan ana yanka shi ya ƙi dawowa akan kafirci ya dage akan musulunci da imani da imani da Allah har sai da aka raba shi biyu ko na rabi ya faɗi a ƙasa kaga jarrabawa ta riske shi abin da ya gudu ga shirin yasu ina fata mun gane thumma ji abi jalisil malik sannan aka ce a zo da na daman sarki shi ma faƙila lahu aka ce da shi irji an dinik dawo akan addinin kanada fa aba sai ya kiya fa wudi'a ko fa wada al mishara fi mifraqi ra'sihi sai aka aza wannan zartan shi ma akan tsakiyar kansa fa shaqqahu hatta waqa shiqa aka raba shi biyu har sai da rabin jikin shi ya faki thumma ji'a bil ghulam sannan yaron shi ma aka zo da shi fa aba shi ma ya kiya shiga cikin addinin sarki ya kiya ya dage akan imani da musulunci aka ce da shi dawo aka addinin ka ya kiya da aka zo da shi aka so yi hakanan shi ma ya kiya sai sarki fa dafa'ahu ila nafar min ashabi sai sarki ya bada wannan yaron zuwa ga wasu kaso daga cikin fadawan shi sojojin shi